خلقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتينا بالزفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Allah ta ki dawo da mu a wannan rana don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau insha Allah za mu tashi ayar da Allah tabaraka ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna hum adh-dhalimun Allah tabaraka ta'ala yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ciyar daga abin da muka azurta ku ka gabanin wato wata rana ta zo ta wanda wannan rana labai fihi wato babu fansan kai a ciki wala kullatun babu abota wanda za ta yi amfani a ciki wala shafa'a babu kuma ceto in ba da izinin Allah ba wal kafiruna hum zalimun kafirai su ne hakikanin azzalimai wannan aya wato in an ce a ciyar wanda yake da dukiya da yawa misali mun san abubuwan da ake fidda musu zakka a idan kuɗi ne mun san yadda ake fitarwa idan dabbobin ni'ima ne mun san yadda ake fitarwa in amfanin gona ne mun san yadda ake fitarwa da sauran dai abubuwan da ake fidda musu zakka to ga wanda kuma misali bai da nisabin wato abin da ya kai a fidda zakka tunda ka'ida na musulunci ba wai abu duk kankantarsa sai ka fidda ma zakka ba musamman zakka ta farilla amma zakka ta nafila wannan duk kankantan abin da aka baka ana neman ka ɗauka a cikin ka bada wannan abin da ka bada ba shi kenan ya tafi kayi asaransa ba wanda ka baki kamar ka ce ni ba zan iya kai wannan dukiya filin kiyama ba ta min amfani amma ga shi kai ka kai mini wallahi duk dukiyar da ka bada dan Allah haka take kuma naira ɗaya za ka bayar yadda ka ga yanzu in ka ajiye kuɗi a banki zai zamto a musamman bankuna masu riba za a ta juya kuɗin kai ma kana samun riba kuɗin yana ƙaruwa to fiye ma da wannan a halara ta Allah in har ta ɗauki dibino ɗaya to dibinon ninka shi za a dinga yi ladar ruɓanya zai dinga yi sai ka je lahira ka ce wannan fa sai a ce ai wannan dibinin da ka bada ne shi aka girmama shi ya zama haka saboda haka duk abin da muka bada dan Allah tabaraka wa ta'ala to mu sani abun nan shine asalin ma namu eh abin da ka bari kam wannan na magada ne dama dukiya abubuwa uku ake da dukiya ka ci ka sha na biyu ka yi sutura na hudu ka yi sadaka in sadaka babba ne ma'ana zakka duk nisabi ka da wato a duk shekara in na shekara ne in kuma amfanin gona ne da kayi girbi maza a fidda haƙƙin Allah in bai kai ba to dan abin da kake da shi din ka fidda masa zakkansa ma'ana ka yi sadaka ka yi kyauta ka yi zumunci a cikinsa to wannan shine Allah ce gabanin wata rana ta zo ta ranan da da za ka ɗebo duk abin da ka mallaka ka ce gashi na fanshi kaina a bar ni in tafi aljanna sai a ce wallahi ba zai yi ba ai balle ma kai ma ranan baka da komai to kaddara ma kana da komai din in ka ba din ba za a karba ba shine la bai fihi wala kulla akwai abokantaka wanda suke yin amfani a wannan duniya idan mutum yana da aboki abokin kuma isasshe ne to ko wani abu aka samu na taggaro to za ka je a jari na ya karye taimaka min ɗauko wani abokina ne ba jarin sai karye ya taimaka maka ko an tsare ka maza ya je yi sanadiyan fitowarka da sauransu ne sannan shafa'a ceto ranar ceto ba zai yi aiki ba sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala sai waɗanda Allah ya musu izini saboda haka mu dage abubuwa na wato dukiyoyin mu ba da su don Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya taimake mu al-kuffar hum zalimun su kafirai su ne azzalimai al ulama malamai sun ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da Allah bai ce azzalumai su ne kafirai ba bari dai cewa kafirai su ne azzalumai an gane ai da ya ce wato azzalumai su ne kafirai to ai su ma musulman zalincin ka ai ana yi to to to sai ba a ce azzalumai su ne kafirai ba a ce aka ce kafirai su ne hakikanin azzalumai to mun gode wa Allah da ya faɗi haka tabaraka wata'ala al'adan alqur'ani idan an ambaci kistoshi to sai a kawo kuma hukunce hukunce kuma sai a kawo tauhidi domin idan ya zama akan abu ɗaya ake magana shi ɗan adam baya jure abu ɗaya za mu ga ko da abinci ne duk daɗinsa inda yau za a yi shi gobe a yi shi sai ka ji ya fita kanka ba ka ma sha'awarsa haka tufafi in kullum kala ɗaya ne zaka ta sakawa sai ka ji ba ka ma sha'awar sa tufafin saboda kala ɗaya ne amma ɗan adam yana buƙatar canji to sai qur'ani ya zo da wannan salo wani sa'i sai a can zuba hukuncin kaza kaza hukuncin kaza in aka yi kaza hukunci kaza ne kaza haka a can maganganun hukunce hukunce sai kuma aje wannan ikon Allah sai kuma a kawo istoshi ai da kaza ya faru sai kaza ya faru da kaza ya faru sai kaza ya faru wani sa'i kuma sai a aje wannan ma sai a kawo me wato wasu abubuwa kuma na wasu abin da ya shafi a abin da zai ɗauki hankalin mutane na abin da ya shafi me wato nau'o'i na wato a a wahalce-wahalce irin na rayuwa wanda annaba suka yi fama da shi salihan bayi suka yi fama da shi dan ka ji kai ma ka ɗauki mai darasi wani sa'i yana cikin hakan sai ya tsallake sai ka maka kuma tauhidi to yanzu ya zo da tauhidi ne za mu shiga aya wacce take mafi girma a cikin alkur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato annabi adam shine shugaban mutane yace ni kuma ni ne shugaban larabawa ayatul kursi ita ce shugaban wato ayoyi salman farisi shine shugaban farisawa bilal shine shugaban habashawa juma'a ita ce shugaban kwanakai a sati yanzu Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam mafificin qur'ani suratul baqara mafificiyar aya kuma a cikin qur'ani ita ce ayatul kursi saboda haka insha Allah malam zai karanta mana ita daga nan kuma sai mu shiga cikin ta
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر wannan aya ta fara da Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wato wannan aya malamai sun ce ta kunshi daga tauhidi abinda wata aya a cikin Qur'ani ba ta kunshi wannan ba wanda tana da kalmomi guda hamsin dukkansu kuma a cikin tauhidi ne sannan mun sani wannan sunan Allah Allahu alamul jizzatil aliyya wato alami ne na wato Allah tabaraka wa ta'ala in an ce alam shine wato sunan da da an kira kowa ya san sunan wani ne shine ma wani waje can Allah yake cewa hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin wanda aka kira Allah ba Allah ba akwai masu tsaurin kaya wanda suka yi garajen sa wa 'ya'yan suna Allahu amma ba yaron baya zuwa ko ina mutuwa zai Allah ai shi kadai ne Allah ba da wula sharika Allah yake cewa Allahu la ilaha illa huwa in an ce Allahu shine alwajibul wujud wato wanda wajibin samuwa ya tabbata gare shi kuma wanda ya wadata ga duk wanda ba shi ba wanda kuma komai na da bukata zuwa gare shi shine kuma Allah abun bauta da cancanta la ilaha illallah la ilaha illahu ai la mu'budu bi haqqin fil wujudi illa huwa ai babu abun bauta da cancanta a cikin samuwa gaba ɗaya sai shi Allah tabaraka wa ta'ala alhayyu Allah rayayye ne in an ce rayayye adda'imul baka wato wanda yake da dawwamammiyan wanzuwa mu ga muna aidin muna raye haka ne ko amma mu muna da dawwamammiyan samuwa ko wanzuwa a'a dan baya nan ba ma nan kuma yanzu muke nan nan dan gaba ba ma nan to amma shi Allah ba haka yake ba shi dimun da'imun yana dimun da'imun yana tabaraka wa ta'ala alqayyum Allah shine tsayayye da zatin kowa da ka gani ya jingina da wani amma shi Allah bai jingina da kowa ba yanzu misali mu duka ka jingina da matarka tunda ita take maka abinci ta shimfiɗa maka wato gado ta kuma yi maka wato abin da ya shafi ɗaurin niyoyi na gida wanda a ce kai kaɗai duk za ka yi wannan ba zai yi ba wannan tufafi naka wani ya ƙirƙiro shi kai kuma ka ɗauka ka saka kaga hidimar wani ne ka jingina da wani sai wani ya yi noma in ba ka noma ko wani ya niƙa ba za dai a ce komai kai kake yi ba dole ka jingina da wasu su suke taimakawa rayuwarka take gudana to shi Allah tabaraka ta'ala shi bai dingina da kowa ba bai dingina da komai ba kuma bai da bukata a wajen kowa kuma bai da bukatan komai tabaraka ta'ala Allah kenan to alqayyum bayan haka sai ya zamto kuma babu kuma wanda bai jingina da shi ba ba wanda kuma bai da bukatuwa zuwa gare shi tabaraka ta'ala an ambata lalle Allah tabaraka ta'ala babu abun bauta da cancanta sai shi wannan tauhidi ne na amawa shi tauhidi ya kafu kashi uku mun sani dama akwai islam akwai iman akwai ihsan to haka ita ma la ilaha illallah akwai wacce take magana akan islam akwai wacce take magana akan iman akwai wacce take magana akan ihsan to duk za mu ji dai yadda abubuwan suke a nan cewa tauhidi ya kasu kashi uku akwai wato bawon tauhidi akwai kuma ƙwayan tauhidi akwai kwayan kwaya shine kamar man gida kenan wanda in an je kan man gida an je karshe kenan a tauhidin ammawa suna cewa la ilaha illallah ko la ilaha illahuwa ma'ana babu abun bauta da cancanta sai Allah ko babu abun bauta da cancanta sai shi yace da annahum ra'ibuna anil haqqi domin su sun bafu ga Allah sun bafu ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka la ilaha illallah la ilaha illahu suke cewa shi kuma tauhidin khasawa la ilaha illa anta babu abun bauta da cancanta sai kai wato su kamar suna ganin Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illa anta babu abun bauta da cancanta sai kai su kuma suna halarce tare da Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ake kira kwaya tauhidin khasin da khasu kuma su kuma sun kare ne saboda haka sun ji tauhidin ne ba daga wanda ake kadaitawan suka je na ta la ilaha illa ana la ilaha illa ana to idan ka ji mutum ya furta wannan kalma kar ka yi tsammanin yana da abar shi Allah a Allah ne ya furci a harshensa kamar yadda Allah ya furci akan harshen bishiya a haƙƙin annabi Musa annabi Musa yana tafiya a cikin dare cikin duhu ga hadiri ga iyalinsa wasu malamai suka ce hama tana da ciki da naƙuda ya ji ana kiransa akan wani dutse ya ce mata to bari in je can in gani me yake faruwa ya tafi yana zuwa sai zanto ya ji ana kiransa sai ya ji muryan na fitowa daga jikin wata bishiya Allah da yake da iko ya yi magana da harshen bishiya yana da iko tabaraka wa ta'ala ya yi magana da harshen mutum wato wannan kuma ba yana nuni cewa masu cewa mutum ya ce shi Allah bane yana nufin wato wannan ana ba su kariya ba sam shi mutum ba Allah bane tabaraka wa ta'ala mutum ba Allah bane mutum mutum ne kuma bawan Allah ne bisan ya bi Allah ko kare bi Allah amma dai bawan Allah ne tabaraka wa ta'ala wannan wani ilimi ne wanda dole ne sai an bi hanyoyinsa ake saninsa a sunayen Allah ne tabaraka wa ta'ala guda hudu Allah ya kira kansa al-awwal ya kira kansa al-aqil sai ya kira kansa az-zahir wato Allah a bayyane yake bayyana da ba abin da ya isa ya koye yanzu kai in an ce maka wani abu zai koye Allah za ka yadda ai ba zai yi ba to wani abun jiya mun faɗa cewa duk abin da ba Allah ba bawan Allah ne yanzu wanda suke waje a fetin nan ba sa kallo na me yasa ina zaune a wani waje ne wanda wata katanga ta kewaye ni kuma ta fi tsayi to kana nufin Allah akwai wani abu cikin halittarsa wanda ya kewaye shi kuma ya zama ya fi shi tsaye subhanallah subhanallah ai Allah ba abun da yake Allah tabaraka ta'ala shi Allah shine Allahu akbar Allah ya fi komai girma tabaraka ta'ala saboda haka bayyana yayi bayyana da ba abun da yake sai koye shi tabaraka ta'ala tabaraka ta'ala to sannan kuma ya kira kansa al-batin wanda yake koyayye wanda yake koyayye wani koyar da ba wanda ya isa kuma ya riske shi tabaraka ta'ala shine yake cewa la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar gana ne ba ta riskanta sai dai shi yake riskan gana ne Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wato wannan gane cewa ya Allah yake azzahiru to wannan shine sirrin da dole sai an yi wato tarbiyatul azkar kafin a gano tunda Allah yana cewa ma kunna ga'ibi mu ba koyi muke ba ba in sai koyi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ba koyi yake ba Allah a fili yake kuma ya ji komai ma bayyana tabaraka wa ta'ala Allah ya samu dace to wannan shi saboda haka fa qalat inni ana Allah sai ga bishiyar tana cewa ni ne Allah rabbul alamin amma daga bishiya ne amma waye maganar Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka annabi adamu yace wa ma'ana la ilaha illallah inda al'amma ma'anar la ilaha illallah a wajen amma mutane da amma abu da bi haƙƙin su Allah babu abun bauta da cancanta sai Allah ma'anar la ilaha illallah a wajen muridai kuma wanda suka nufi halarin Allah la maqasu da bi haƙƙin su Allah babu abun nufi da cancanta sai Allah duk abin da za ka nufa ya zama manufarka to ka nufe shi ne ba bisa cancanta ba abin da ya fi cancanta ka nufa shi ne Allah ta baraka wa ta'ala misali in ka ajiye mutum ka tambaye shi ku gai meye manufofinka a rayuwa da me da me kake son cimmawa a rayuwa zai ce maka yana son kaza yana son kaza yana son kaza kalla ka ji ya ce maka yana son ya zama na Allah ya zama na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abubuwan da zai lissafa maka wanda su ne manufofinsa misali yana so ya ga ya yi aure a ya gina gida a ya sayi mota a ya yi kaza a ya haifi ya'ya maza a ya haifi kaza ko ya samu kaza duk wayannan abubuwa manufofa ne masu kyau amma ba su suka cancanta ba abin da ya cancanta shine bawa ya nufi Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi Allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan abin da za kake son haɗuwa da shi in ka haɗu da shi ma nan za ka barci ko nan zai barka tafiya ce wacce take yar gajeruwa iya kabari ne shikenan kurau eh kurau komai zai dawo baya Allahn da da mutum bayya so shi din kuma za ka koma wajensa wa ilallahi turja'ul umur komai zai koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka tun anan duniya tun lafiyan kalau tattara ya zama baka da wani manufa dama sai Allah din tabaraka wa ta'ala to shi sai zama baka da matsala yace domin su sun nufi hadara ta Allah tabaraka wa ta'ala ai sadaku fi annahum la yaqduna ghayra al-hadara sun yi gaskiya cewa su ba ta nufin komai sai hadarar Allah tabaraka wa ta'ala ba su da wani makasudi sai Allah tabaraka wa ta'ala tauhidul wasilina su kuma wanda suka isa hadara ta Allah manyan kenan su ma'anar la ilaha illallah a wajen su la mawjuda bi haqqin su Allah babu samuwa ma da tantanta sai ta Allah tabaraka wa ta'ala su suna hum yaquluna la illallah ba kowa ma sai Allah tabaraka ta'ala su wannan ba ta kallon kayukan su ma su suna muqamin la haula wala quwwata illa billah ba karfi ba dabara ba katabus sai ga Allah tabaraka ta'ala suna muqamin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ba su da wani dabara ba sa ma kallon kansu ba sa kallon sama ba sa kallon komai babu ne masu din saman me kawai shine Allah wani zai ce to ko shine aqidar da ake cewa ai kowa Allah ne subhanallah subhanallah sai a kowa zai zama Allah idan kowa ya zama Allah Allah da yawa kenan a da yawa kowa kan da yawa mana kowa da yawa to Allah kuma ɗaya ne ɗaya ne tabaraka wa ta'ala kawai yadda ake gane wannan abun hanya ɗaya ce shine akwai manyan malamanmu wanda suke bada bayan ka karɓi dariƙa za su ba ka tarbiyatul azkar to ta hanyar wannan tarbiyya za ka gane ga yadda abubuwan suke ga yadda abubuwan suke shi wannan tarbiyya kusan in na ga mutum yana inkarin sa ko baya yadda nakan ce masa bai yi laifi ba abin da ya sa a lokacin da na je ni a bana ina ji kai shekara ashirin kenan na je ni zan karɓi wato abin da shafi tarbiyya ina so zan yi tarbiyya 2005 shikenan sai na ce to zan gani sunayen aljanu za a bani ko na ifiritai ko kuma na rauhanai ya kaka ya ilu ya damdama ya ilu a ce in ja ko ya za a yi lokacin ma muna kwai ne saboda ka na san arabiya saboda ka duk abin da za a bada din na san ma'anarsa saboda haka sai na je na zauna shikenan aka ɗauko takarda aka miƙo mini sai na ga an rubuta mu'awwali da ke ina jin arabiya na karanta sai na ga fassaranta fassaranta ma'ana ne mai kyau sai na ce to sai me sai aka ce akwai la ilaha illallah al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batin na ta wannan ma mai kyau ne ba ka shi na a cikin suratul hashir sai aka ce min to sai salatul fatiha na ce iya ukun nan ne aka ce iya ukun nan ne na duba ya ce to a wannan kan dai ba abu mummuna in kuma wannan ne za ka ja ya kai ka inda zai kai ka to abu ne mai kyau to haka kuma alhamdulillah aka yi tarbiyya din tun wancan lokaci din saboda haka mutum zai gane abubuwa da yawa zai fahimce su kuma masu cewa wai ganin Allah ake yi ba ganin Allah ake ba Allah da mun karanta jiya cewa lan tarani yana gaya wa ul azmi na rusul annabi Musa ba zai yiwu ka kalle ni ba ba zai yiwu ka ganni ba lan tarani ba zai yiwu ka ganni ba to ballantana wani a ce ya ga Allah ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba amma akwai wasu abubuwa ne da a yanzu kafin kai tarbiyya sifofin na Allah ne amma sai kana ɗauka kana ba kanka to wa'ina ake so ka ture su gaba ɗaya ka daina kallon kai kana da wani nasibi ko rabo a cikin wannan duk ka miƙa su ga Allah ta baraka wa ta'ala misali alhayatu rayuwa wannan ko kawaidi ka karanta ka san wajibi ne ga Allah ta baraka wa ta'ala haka ne ko ba haka ba haka ne to a yanzu kai ma kana kallon kanka to ai kai ma kana rayuwa to so ake wannan sifa ka miƙa wa mai ita tunda ka san kai kan rayuwar aro aka baka to da ka kai kawai ka ji tulu an fusa kuma kawai ka kashe kanka idan fa kai baka rayu sannan za kana ganin kanka kamar mawadaci ne Allah shine alganiyu kai ma kana kallon kan kai ma kai ma kaman alganiyu ne ka wadata to wannan sifa ake so ka rabu da ita dan adam za ka same shi mutakabbiri mai girman kai to wannan sifa ake so ka rabu da ita al mutakabbir waye ne Allah ne mai ji da girma to wannan sifofi waɗanda dama hakikanin su na Allah ne tabaraka wa ta'ala su ake so ka rabu da su ka miƙa su ga mai su kai kuma ka zama hakikalin bawan Allah baka da ƙarfi baka da dabara wannan kawai shi ne wanda da ke dan zai zo ya same ka ke cika amma kai kokari ba kai sallah kai azumi kai da ja'a ni kuma me nawa a ciki wanda in hannaye ne da kafafuwa da da lafiya ake amfani da su a yi sallah duk ba na bare duk na Allah ne tabaraka ta'ala in motsa su ne ma shi ya motsa su ne nawa a ciki in lafiyar ne na yi amfani da ita lafiyar ta ne shi ya bani ita ni ba da komai nawa ai komai na Allah ne tabaraka wa ta'ala to wayannan abubuwan su ake so ka riska ba wai ka kaga Allah ba ina zai yi wannan tabaraka wa ta'ala saboda haka mu dage shi da duk abin da mutum bai sani ba to ya miƙa waɗanda suka sani ya miƙa waɗanda suka sani saboda me saboda ya zauna lafiya an gane Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu kuma waɗannan ɗariƙu da muke gani ɗariƙu ne wanda jikokin annai Muhammadu su suka zo da wannan ɗariƙu misali ɗariƙar rufa'iyya ta wato Ahmadu Rufa'i diga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dariga shazaliya ta wato Abdul Hassan Shazali diga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dariga Qadiriyya ta Sheikh Abdul Qadir Jiyali diga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dariga Tijaniyya ta Sheikh Ahmad Tijani Allah ya kara masa yadda ɗari jikan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk jikokin annabi Muhammadu ne yanzu ko kai ne ɗanka sai kai abu mai kyau a rayuwarka ka gina abubuwa masu kyau da ya shi kuma ya taso Allah ya sabaka sai ya ta rusa wa'innan abubuwa za ka ji mutane suna cewa wallahi ba ka aihu ba ba ka aihu ba da ka aihu da abin da baban ka nan yayi daurawa za ka yi ba rusawa za ka yi to yanzu kuna gani misali zai yuyu a ce yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gina musulunci ya gina al'umma kan gaskiya da riƙon amana da me da lamura zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala zai yuyu a ce jikokinsa wanda mun tabbatar wallahi sun haihu sun haihu a ce su ne kuma su rushe abu a wallahi gina shi za su saboda haka dukkan jikokinsa ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka zancen su rusa ko su bata bai taso ba wallahi shi kuma duk mai ja da su za ga ba dan gidan bane ba ba dan gidan bane duk me da cikin matsayin su zaka ba dan gidan bane shi ba kirimi bane shi irin mu ne yan gama gari haka ba kowa ba sai mutu saboda haka Allah ya rufa mana asiri Allah ya ƙara mana soyayyar su albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa mu dace yake to yake cewa yace wala naumun yace Allahu la ilaha illa yace haza ismuhu huwa wato wannan sunan Allah ne tabaraka ta'ala shi alhayyu ismuhu wato wannan zai kawo mana sunayen Allah ne guda goma sha bakwai wanda suke cikin wato ayatul kursi tsakanin suna zahiri da kuma suna zamiri na'am yace Allahu la ilaha illa huwa yace hala ismu huwa sunan Allah ne tabaraka wa ta'ala al-hayyu al-hayyu shi kuma huwa malaman hisabi sun san huwa nan ba nawa ne sha ɗaya ko lalle sha ɗaya to wannan shi ne to wannan wani sirri ne dai kuma dai bari a bashi to to shi ne to shi wannan huwa a alhayyu shi ma sunan Allah ne alqayyum sunan Allah ne la taquduhu ko din sunan Allah ne sinatun wala nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi shi ma wannan damirin yana komawa zuwa ga Allah ne man zallazi yashfa'u indahu na ma damiri ne wanda yake komawa zuwa ga Allah illa bi iznihi shi ma dai sunan Allah din ne damiri ya alam ma baina aidihim wa ma kalfahum wa la yutuna bi shay'in min ilmihi shi ma sunan Allah ne damiri a ilmi da Allah tabaraka wa ta'ala illa bi ma sha'a sha'a Allah kenan shi ma sunan Allah ne wa sa'a kursiyu samawati hudin sunan Allah ne wal arda wala ya'uduhu nan ma haka a'idun ilayhi hibzuhuma fa'ilul masdar damirun mustatirun a'idun ilayhi wa huwa al-aliyyu azim wannan sune sunaye guda goma sha bakwai a wanda suke cikin ayatul kursiyu wanda babu wata aya a cikin alkur'ani wanda ta tattaro abinda wannan ayatul kursi ta tattaro na sunayen Allah tabaraka ta'ala har guda goma sha bakwai yace at-tafadulu laysa illa fi haqqin Allah tabaraka ta'ala ayatul kursi me yasa aka ce mata ita ce babba saboda ta tattaro wato sunayen Allah tabaraka ta'ala wanda shine babba wanda wata aya ba ta tattaro ba to shi kuma girma ana girma ne da Allah duk wanda yake so ya fi mu ma in dai ba da Allah ba to ya je ya tafi mu ba komai eh to wannan shine saboda haka yace waɗannan sunaye kofi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala alhayyul qayyum yana daga cikin sunan Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahu huwa azamul asma' in an ce Allahu shine suna mafi girma a cikin sunayen Allah tasa'in da tara duk babu kamar Allahu tabaraka wa ta'ala kowane suna a cikin sunayen Allah tasa'in da tara da ka cire harafi ɗaya sai ma'anan sunan ya baci amma banda sunan Allahu shi sunan Allahu da ka cire harafi daya sai sunan ya ƙara fitowa da ka ƙara cirewa sai ya ƙara fitowa misali sai ka cire Allah- a cikin Allahu sai ka cire alif na farko sai ya zama lillahi na ma dai Allah ne lillahi ma fi samawati wal ardi kuma fi ardi idan ka cire lam na biyu sai ya zama lahu lahu ma fi samawati idan ka cire wato lam na biyu sai ya zama mai hu a gane kuma sunan Allah ne tabaraka wa ta'ala wallah la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun Allah gengedi bai ya daukar sa wala naumun ballantana bacci hakkin mubalaga shine a ce la ya akuzuhu naumun wala sunatu sai dai sai aka fara da a sai dai fa to farkon bacci shine gingedi saboda haka gingedi ma baya daukan Allah tabaraka ta'ala ballantana bacci Allah baya bacci baya gingidawa wata ran annabi Musa Allah ya kara masa yadda ya fado a tunaninsa shin Allah yana bacci shin ubangijinmu yana bacci sai ga wani mala'ika ya zo masa mala'ikan sai ya hana shi bacci sai da yi darare uku bai bacci ba lokacin bacci ya yi ya gama ayyuka in yi zo sai bacci sai yayyayyai bacci ya ki to bayan nan sai aka kawo masa wasu kwalabe manya guda biyu aka ce masa to dala ga wannan kwalabai amana ne ya kula da su shi ke nan yake to ba kuma sai karba yana rike da su suna kan cinyoyinsa sai aka sake masa baccin da bai yi ba na kwana uku nan sai gyangyaɗi sai wannan kwalbar sai ya bugi wannan can sai baccin sai ya ɗauke shi kwalabe suka faɗi sai suka fashe bayan sun fashe ya farka shikenan sai Allah tabaraka ta'ala yake ce masa zai fado a ranka ni na yi bacci wanda ni nake rike da sammai da kasai da kursi da lau ni nake rike da al'arshi duk halitta ni na rike ta ka duba ba Allah shi bai rike ka in ka kana zaune ma in ka kana tafiya ke ki tafiyar da kai in ka tsaya shi ya tsayar da kai in ka kwanta shi ya kwantar da kai ba motsin da za ka yi shi ya motsa ka in ban da Allah a yayin da taguwa ke aihuwa a lokacin wata ke ɗaukar ciki kuma bishi yake aikin tabaraka wa ta'ala a yayin da kaza take fafi koyinta a lokacin wata kuma take naƙuda mace haka da sauransu kuma aikin ba mai taya ki tabaraka wa ta'ala in ka ce mala'iku su ma shi yake sarrafa su ba su da wani motsi sai ya motsa su Allah kenan tabaraka wa ta'ala saboda haka wannan kwalabe suka fashe Allah subhanahu ta'ala ya tambaye shi cewa ta yaya za a yi na zama na bacci ya zama kuma daga cikin wato salihan bayi wani ya sayi wani bawa to ashe bawan yana daga cikin waliyan Allah yayin da suka ci abincin dare ba abin da ya rage sai bacci sai sayyadin ya ce mata to ka shimfiɗa mana shimfiɗa mana mu yi bacci sai ce bacci ya ce kai sayyadina ne kai baka da sayyadinka ne ya ce ina da sayyadina mana ya ce to to yanzu bacci za ka yi ce kuma yanzu za ka yi bacci kafin sayyadinka yi bacci ya ce ai sayyadina baya bacci yace to bai yi baccin ba za ka yi bacci yace kai kai babba ne sai ce wala na in taka maza je ka Allah ba da za sai ya rabu da shi wasu muridai guda biyu su kuma sun ta jayayya ɗaya ya ce wallahi bacci ya fi daga ka zama a farke ɗaya kuma ya ce a wato farke ya fi fiye da bacci wanda ya ce misali bacci ya fi sai yake cewa aiki wanda yake bacci baya sabon Allah ta baraka wa ta'ala sai kuma sai ce a shi wanda yake farke ya fi domin shi wanda yake farke yana wato farke yana sane da Allah ta baraka wa ta'ala wataƙila ma ambatansa yake shi kuma wanda yake bacci bai san Allah ba bai san ma kanshi inda yake ba to shikenan sai jayayya ya barke tsakanin su suka tafi wajen shehin su babban malamin su sai ɗayan yace ni na ce lalle bacci ya fi domin wanda yake bacci ba ya sabon Allah ɗayan yace a ni kuma na ce wato farke ka zama a farke ya fi domin wanda yake farke zai zama ya san Allah tabaraka ta'ala ya san inda yake kuma kuma yana ambatan Allah tabaraka ta'ala saboda haka mun zo wajen ka kamar shari'a sai ce amma kai kai da kace farke ya fi bacci to kai rayuwarka ta fi mutuwarka ka ci gaba da rayuwa ya fi ka mutu yace kai kuma ba yana ce ma komai ba ni ya san ansar ai ya ya san ansar mana saboda haka mutum ya zama yana farke wato a yafi saboda yana cikin ambatan Allah ne tabaraka wa ta'ala lahu ma fis samawati nashi ne Allah abin da yake cikin sammai gaba daya kuma fil ardi da abin da yake cikin ƙasai gaba daya mulkan mallakansa ne wa khalqan halittansa ne wa abidan bayinsa ne babu wanda ya tattara wa'ina abubuwa guda uku sai Allah a ce abin mallakansa ne halittansa ne bayinsa ne sai Allah za ka samu dai idan ma abin mallakanka ne to ba halittanka ba ne ba halittanka ba ne daga abubuwan da suke jikinka abubuwan da ka mallaka a gidanka da sauransu ko ma dai mallakanka ne an ba halittanka ba ne to a ce ma abun kai ne ka kirkiro shi ko mallakan ka ne to dai ba bawan ka bane ka bawan Allah ne tabaraka wa ta'ala to wannan shi ne shi man zalladhi yashfa'u indahu ai ba wanda ya isa ya ceto a wajen Allah tabaraka wa ta'ala illa bi iznihi sai da izinin Allah in Allah ya maka izini to shikenan ya alam ma baina aidihim Allah ya san abin da ke gaban bayi wa ma kalfahum da abin da yake bayan bayi wato wannan aya malamai sun mata tafsirai daban-daban cewa me ma'anan ya alam ma baina aidihim wa ma kalfahum wani daga cikin malamai yace ma'ana shine Allah ya san wato duniyan nan da kuma lahira ma'ana duk abin da ya shafi duniyan halitta gaba ɗaya Allah ya santa lahiran halitta gaba ɗaya Allah ya santa wasu kuma suka ce a fassarar wannan aya daga ran da mahaifiyar ka ta haife ka zuwa yau Allah ya san duk abin da ka aikata na alkhairi ko sharri kuma daga yau shine wa makalfa mu daga yau kuma har ka mutu Allah ya san me za ka aikata to dai akwai fasarori daban-daban cewa ma baina aidihim din ma malamai suka ce to me ne ma baina aidihim ko suka ce ma baina aidihim abin da yake nufi abin da yake wato lahira ne saboda yanzu ina muke fuskanta lahira ina muke shirin bawa baya duniya to wasu malamai kuma suka ce a'a abin da yake gaban mu yanzu duniya ne abin da kuma yanzu yake bayan mu wanda za mu je mu tada shi ne lahira to dai an ta abunan cikin fassara ayan cewa me ma'anan ya alam ma bayna aidihim wa ma khalfahum wala yahiduna bi shay'in min ilmihi su bai ba ta kewayewa da wani abu a cikin sani na Allah tabaraka wa ta'ala illa bima sha'a sai da abin da Allah ya so ya sanar da su ta hanyar manzanni shi ke sun san wani abu wasu a kursi samawati wato kursiyun Allah tabaraka ta'ala ya yalwaci sammai da ƙasai gaba ɗaya ila an ce a hata ilmahu bihima wato ilimin Allah ya kewaye sammai da ƙasai wakila aka ce mulkahu a mulkin Allah ne ya kewaye samai da ƙarfi wakila aka ce a shi kursiyun ne da kansa shi ne ya kunshi sammai da ƙarsan gaba ɗaya saboda girmansa saboda akwai wani hadisin da yake cewa wato sammai bakwai dukkansu inda za a ɗauke su a jefa su a cikin kursi to zai zama kaman dirhamomi ne guda bakwai ma'ana kwandala kwandala haka guda bakwai su ne aka ɗauka sai aka jefa su a cikin wato garkuwa akwai abubuwan da wanda masu yaƙi suke yakewa garkuwa wanda in an harbo kibiya sai ya sa ya kare haka mun sai ta babba kaman faifai haka to wannan garkuwa haka sai ka ɗauki kwandala guda bakwai sai ka jefa su to haka sammai bakwai za su zama in an jefa musu wato abin da shafi a wata haka kurtu zai zama in an jefa masa wato a sammai guda bakwai kaga wato kursi ya ninninka wato sammai bakwai kenan girma to shi ma da za a ɗauke shi kuma a jefa shi a al'arki shi ma zai zama kaman babu ne to haka abin yake to shine Allah yake cewa wasi a kursi samawati wal arda wala ya'uduhu baya gagaran Allah tabaraka wa ta'ala bayya masa nauyin hibdu ma kiyaye sammai da kasai wa huwa al aliyu shi Allah tabaraka ta'ala shine madaukaki yana birbishin dukkan halittarsa ya rinjaye ta al azim Allah kuma mai girma ne tabaraka wa ta'ala Allah Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man dama ala zikiri ayatul kursi duk wanda ya dawoma cikin karanta ayatul kursi a bayan sallah biyar ba abin da zai hana ya shiga aljanna sai mutuwa ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa kawai in baka mutu ba to ba za ka shiga ba amma da ka mutu to za ka shiga saboda haka duk bayan sallah mu yi kokari ko da marra daya ka karanta ayatul kursi sannan kuma idan mutum ya je shimfiɗinsa sai ya karanta ayatul kursiyu Allah zai kiyaye ka daga shidan kuma zai kiyaye waɗanda ma suke tare da kai a wannan gida kai har da gidajen makwabta ma duka shidan zai zanto bayi da rabo a wannan wato wajajen Allah Allah sallallahu alaihi wasallam wato wata rana ya bar dibinai dibinan nan na sadaka ne wato na zakka ne kenan a wajen Aba Huraira shine mai gadi da dare yayi sai ga wani mutum ya zo yana tafiya a hankali a hankali kamar dai yana so ya sace wannan dibino ne da ya sata a cikin wannan dibino a ba ya ya lallaba sai ya kama shi yace na kama ka wato ka zo kai sata ne sai ce billahi utrukuni na haɗa ka da Allah ka banni ba zan koma ba ba zan koma ba ba zan sake dawa nan ba taimaka min ka bani kuma da ka gana zo zan ɗauka iyalai nake da shi sun min nauyi bayan da abin da zan ba su shine na zo zan ɗan ɗauka a jirin kai musu abin da za su ce amma kai haƙuri ba zan sake dawa ba da gari ya waye a ba hurera ya zo wajen manzan Allah manzan Allah ya ce masa ya kuka yi da mutumin ka jiya sai ce ai ya zo shi a ga manzan Allah ha an ba shi labari dama yana kallon komai sallallahu alaihi wasallam shikenan yace akwai da mutumin ka yace ai je ya zo shi naga alaman tata zai na kama shi yace min da Allah yana da iyalai ne hakuri ba zai dawo ba kaza Allah ya zai dawo zai dawo dare ya sake zuwa sai ga shi kuma ya sake dawowa a bawure da yake tunda manzo Allah ce min zai dawo yana tabbatar zai dawo sai na kima na yi bacci sai ga shi kuma ya dawo zai saci dibino yace sai sarraf sai na kama shi na ce ka ce min ai bara ka dawo bai to daga yanzu baran sake dawo baran sake dawo baran sake dawo saboda haka ka sake ni kai hakuri kai hakuri shi kenan sai suke shi wace gari sai na aba hurera ya zo wajen annabi muhammadu manzo Allah ya ce ya koyi da mutumin ka yace ya sake dawowa kamar yadda kace zai dawo amma kuma dai ya ce min daga yanzu kan bai sake dawo yace la zai dawo zai dawo shikenan dare ya sake yi sai ga shi ko ya dawo sai ce to wallahi sai na kai ka wajen annabi Muhammad tunda ba ka ji nayi nayi da kai ka ce ba za ka dawo ba ka sake ka dawo ka ce ba za ka dawo ba ka sake ka dawo sai ce to kai hakuri yanzu zan sanar da kai wata fa'ida zan baka wani ilimi da wani sirri wanda in ka rike shi shaitan ba ya ku dinga kusantar ka ba ina ina baka wannan fa'idan zaka sake ni yace eh ba ko bai bani shi kenan sai ce to ka rike ayatul kursi kullum inda ya yi ka dinga karanta ta har ka batta to shedan ba ruwan shi da kai ba zai zo ma inda kake ba sai wannan dare naka kuma Allah zai kiyaye ka daga dukkan sharri da safe a ba hurere zo jan annabi Muhammad yace ya rasulullahi manzo Allah ce masa ya kai da mutumin ka sai ce ai na kama shi nace lalle sai ta kawo shi wajen ka sai ya ta gama ni yana ta bani hakuri nace ba zan yi hakurin ba sai ce min aitu wallahi zai bani wani sirri wanda in na rike ni da shedan ka mun rabu shedan bare zuwa inda nake shine sai ce nace masa me ne sirrin sai ce min ayatul kursi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sadaqaka wa huwa kazub ya ma gaskiya abin da ya faɗa gaskiya ne rike ayatul kursi amma dai ka sani shi kan makareci ne ko ka san wannan wanda kuke hira da shi yace wallahi ban sani bai ta ake dan ne ji shaidan ne to a nan a nan wato akwai wani babban koyin a nan wajen in dai shaidan zai ba da wuridi a zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wuridin ya tabbatar da ƙaryen shaidan to ina ku jikan annabi muhammad sai zo da wuridi sai ce gashi ka rike kuma ikon Allah ba sunansa ba yake ka ja ba cewa ka ja astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba sunansa yake ka ja ba cewa ka yi salatin annabi Muhammad ba sunansa yake ka ja ba yake ka ja la ilaha illallah la ilaha illallah saboda haka ashe in ce dan zai zo da wuridi a tabbatar da sahabi akan wannan wuridi ya rike amma dai ya sani mutumin wanda ya zo din shedan din makareci ne ƙaryar shedan ya tabbata kuma abin da ya ba na wuridi da gaske ne manzo Allah ya tabbata saboda haka duk abin da ya zo mana mu bincika mu duba me mai kyau a cikin sa mu rike sosai abin da kuma ya zama mummuna mu watsar da shi Allah ya rufa asiri Allah ya sa mu dace mu cika da kyau da imani albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam insha Allah ana nuna min lokaci ma'ana lokaci yayi za mu yi kokari insha Allah mu tsaya a nan abu da na kusa da na karshe shine sai yana cewa Allah ya kara masa yadda duk wanda ya ambaci ayatul kursi wato ya karanta ta wato adadi 313 akan kowace irin bukata ce Allah zai biya wannan bukata adadi ne na manzannin Allah adadi ne kuma na wanda suka halarci yakin badar to wannan bukata in dai ka karanta ayatul kursi kafa 313 akan wata bukata Allah zai biya eh kuma mu daina gaggawa kar in kai addu'a kawai kana so lokaci ɗaya kawai shikenan abu kawai ya biya yankan wuka a shi Allah ba a mazaga eh duk wanda ya karanta kuma sau 50 mun ce ɗazu kalmomin ta hamsin ne duk wanda ya karanta sau hamsin kafin bacci to Allah zai warkar da shi daga hauka musamman masu hauka irin mai jinnu masu zuwa suna dawowa ko mata haka a cikin gidaje wanda suna da aljanu suna sata ciwon kayi ko mugayen mafarkai da sauransu irin waɗannan ko ko mai farfadiya in dai akwai hannun jinnu a ciki to in dai aka karanta wato ayatul kursi kafin bacci kafa hamsin kullum to Allah zai magance wannan abu kuma akwai wani malami ma ya bamu in za a karanta ayatul kursi kafa hamsin din a tofa da kamar la'asar in ka tofa sai ka rufe wannan tofin da kai sai isha'i ya zo sai ka samu garwaci guda uku haka sai ka jefa su a cikin wato shi wannan tofi da kai sai ka sha kai hakan kwana uku a jere shi ma yana maganin jinnu din da kuma sihiri da kanmu in an ba mutum Allah ya kiyaye mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya ba mu ilimi mai yawa mai amfani Allah ya raba mu da ilimin da ba shi amfani barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatun masoyan mu barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana sun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika zakatun mu da ikhlasi abin da za mu yi mu yi shi dan Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati goma ga annabi Thank you. yawa a kwanan lokacin a na ƙara yawan haƙuri da kamar da aka ji na biya za a ci gaba da neman taimakon sha Allah a kan taimakon teku da kuma zuwa da dawa na aramun Allah da yankin kuma akwai magana mai zaman gala da aka yi da shi na faru a ara mana da wata ala kai ne yanzu zama da aka zama yana da
Allah ya taimaka Allah ya taimaka da wata Allah ya buɗa karanta lafi goma ga haƙi sallallahu alaihi wa sallam da niyya Allah ta baraka ta'ala duk bukatun na ala kai saboda shi wa Allah ya
Sauƙin wannan da na yi ba kuma ba na wannan da wannan malamin ya ya taɓa na na da shi mutum da shi ne da shi ne wanda an yi kuma mai shi da shi ne da shi ne da shi ne da shi ne
ألم نشرح إذا جاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا عبودة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوالي الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ولا دون سوى وجه منك بقاك الأحسن منك وأنا خيار وأنا لا يملك الرسول ألا يجدهم كلهم كلا يا ترى وجه أمطانين أمطان وأنا ربان لا أمر بهم على شيء من شيء من لا بلام ولا بعد شيء من اليوم جماعة الدين da mu da su duka Allah ya kace ma kan wannan addini barkan mu da Allah subhanahu wa ta'ala a wasu larabci na kuma a cikin ma'aure da wani hali da na sauka na da kake mun kake da hali da sura da mustaqim kana da alihi hakka kadrihi wa bidayati da azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah